بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا 25 ga watan safar shekara ta 1400 da arba'in da biyu hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya daidai da ashirin da uku sha sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin shekarar miladiya yan uwa wannan shi ne darasinmu na bakwai a cikin littafin al-mu'taqadu sahih واللفر الشيخ عبد السلام ابن برديس آل عبد الكريم الله مدوكين سركي يزكن سدراما درس من جي ان ومن سياني اقرشن المعتقد الصحيح في توحيد الربوبيه يوم زم تاشي ان شاء الله تعالى المعتقد الصحيح في توحيد الاسماء والصفات ingantacce ko nagartaccen abin da kowane musulmi ya kamata ya kudirce a zuciyarsa game da tauhidin sunayen Allah da siffofinsa wannan shine babin da zamu tashi yau insha Allah ta'ala in aka ce al-asma wa sifat abin da ake nufi da shi shine sunaye da kuma siffofi Allah madaukakin sarki yana da sunaye kuma yana da siffofi sunayen da suka dace da girmansa da buwayarsa da matsayinsa subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa wannan tauhidi na asma'i wa sifat tauhidi ne da yake mai haɗari kwarai da gaske ɗaya ne daga cikin nau'o'in tauhidi da da yawa daga cikin al'umma sun halaka a kan shi tun daga farko zuwa ƙarshe wasu da yawa daga ciki sun yi halakar da ba za su iya dawa kan hanyar ba wasu kuma sun bata ne a kansa abinda suka samu na halaka bai kai ga su bar addinin musuluncin gaba ɗaya ba to shi sa kowane ɗan adam musamman musulmi ya kamata a ce ya tsaya ya mai da hankali wajen tauhidin da yake kaɗaita Allah subhanahu wata'ala game da sunayensa da siffofinsa mutane sun kasu kashi-kashi game da shi wasu sun yi ƙoƙarin tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki kowanne irin suna da siffa da ya siffata kansa da shi ko kuma ya ambaci kansa da shi wasu kuma sun kore gaba ɗaya suka ce Allah maɗaukakin sarki ba shi da kowanne irin siffofi wasu kuma sun tabbatar tare da kamantawa sun yadda Allah yana da siffofi amma kuma da suka tashi sai suka kamanta siffofin Allah subhanahu wata'ala da na bayansa to da na biyu da na uku dukkaninsu sun ɓata daga ta hanya madaidaiciya na farko waɗanda suka tabbatar wa da Allah maɗaukakin sarki siffofi kaɗai ba tare da sun kamanta shi da wani abu daga cikin halittunsa ba wannan su ne suke kan hanya ta daidai Allah ya ɗora mu akan hanya ta daidai idan aka ce sunaye da siffofi ƴan uwa kamar mu shiga cikin babin za mu fahimci wasu abubuwa kamar haka na farko dai dole ne mu yadda cewa dukkanin sunayen Allah maɗaukakin sarki gaba ɗayansu dukkaninsu masu kyau ne idan aka ce masu kyau kaiwa makura wajen kyau kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa lillahi asmaul husna kun ga al-husna abin da yake nufi shine mafi kyau mafi kyau ta'anisi ne na ahsan in aka ce ahsan siga ce ta mubalaga mafi kyau in aka ce alhusna to kaga ta anifi kenan husna mafiya kyau to to dole ne mutum ya yadda cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye waɗannan sunayen nasa sun kai makura wajen zaman su masu kyawu kamar yadda mu a matsayin man 'yan adam za ka iya samu an samu mutane suna amma sunan ba shi da kyau sunan ba shi da ma'ana sunan ba shi da wani abu da za ka nuna ka ce ga abin da yake nufi amma sunayen Allah maɗaukakin sarki ba haka suke ba yanzu mu ɗauki misali alhayyu mai alhayyu yake nufi shine rayayyu da Allah ya ce alhayyul qayyum ɗaya daga cikin sunayen Allah alhayyu abin da yake nufi shine rayayye rayuwar da da mutuwa ko babu bata riske ta ba sannan kuma a ƙarshe wani abu na rashi ba zai cin mata ba a cikinta kuma gaba ɗaya babu wani abu na tawaya ko na ƙasa rayuwa ce kammalalliya cikakkiya babu na ƙasa ko tawa ita tare da ita amma ɗan adam duk ɗan adam ɗin da yake raye za ka ga rayuwarsa da babu ta riske ta hal ata alal insani hilun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura lokaci ya zo ɗan adam wanda da bai kasance wani abin ambato ba duk ɗan adam da babu shi amma rayuwa Allah madaukakin sarki ba haka take ba in ka ɗauki siffa sunan Allah subhanahu wataala a na al'alimu masani za ka samu sani ne da da can jahilci ko rashin sani bai riske ta ba sannan ƙarshe babu wani abu kuma da za a ce na gogewar karatu ko rashinsa bayan an same shi ya riske ta sani ne da yake cikakken sani wanda babu tawaya a tattare da shi wanda kowanne ɗaya daga cikin mu 'yan uwa idan ku duba za ku ga babu wani wanda za a can an haife shi da ilimi ko daman can tun da na san shi tun da ya taso da iliminsa babu wannan kowa an haife shi ne daga cikin mahaifiyarsa ya fito daga baya girma kuma ya fara neman ilimi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a haka Allah madaukakin sarki ce Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifanku mata ba ku san komai ba daga baya Allah madaukakin sarki ya sanar da ku abubuwan da kowa ya sani to amma sanin Allah madaukakin sarki ba haka yake ba to shi yasa dukkanin sunayen Allah madaukakin sarki kyawawa ne mafiya kuma kyawu sannan abu na biyan uwa dole ne kowanne ɗaya daga cikin mai yadda cewa sunayen Allah madaukakin sarki dukkanin su tauqifiya ne abin da ake nufi da tauqifiya shine sunaye sunayen Allah madaukakin sarki da siffofinsa ra'ayi ko tunani na kwakwalwa baya shiga cikin su abin nufi in ga Allah maɗaukakin sarki ya dace da wani suna bari raɗa wa Allah suna saboda girmansa da matsayinsa sai in ga akwai wani suna da ya dace ni na ƙirƙiro akan kaina in sa masa ba a yi wa Allah maɗaukakin sarki yan uwa abin da ake nufi da tauƙifi shine abin da kai a matsayinka na musulmi ba ka da wata mashiga a cikinsa za ka tsaya ne kyam sai abin da nassi na ƙur'ani ko hadisi ya kawo sai ka bi bayansa shine abin da ake nufi da tauƙifi saboda sunayen Allah maɗaukakin sarki gaibu ne gaba ɗaya babu wanda ya san su Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya taɓa ganin Allah maɗaukakin sarki bari ya gaya siffar Allah take koya sunan Allah maɗaukakin sarki yake Allah na cewa subhanahu wata'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar gannai na idanu na mutane ba sa iya riskar Allah maɗaukakin sarki shine yake iya riskar gannai na mutane babu wanda ya taɓa ganin Allah maɗaukakin sarki a wannan duniya to tunda babu wanda ya taba ganin Allah madaukakin sarki ta za a mutum ya siffanta Allah madaukakin sarki abinda ka taba gani shine zaka tsaya ka siffanta shi ka ce ga yadda yake ga surarsa ga zatinsa amma abinda baka taba ganin shi ba ta za a ka suranta shi duk abinda zaka faɗa zaka yi abinda ake cewa alqawlu ala Allah bila ilmi zaka kirkiri ƙarya ne ka jingina wa Allah madaukakin sarki wanda yana ɗaya daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya haramta a cikin suratul a'raf قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان سيتمي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون saboda haka dukkanin sunayen Allah gaba ɗayansu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai zai iya cewa ga su sannan mu yadda ko kuma manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda Allah madaukakin sarki ya ne masa wahayi ya sanar da shi abin da ya dangance shi zai gaya masa cewa suna kaza da suna kaza suna yana ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi isa mana sai mu aiki da shi amma yanzu haka kawai ko ni ko kai ko ni ba shi da yancin da zai ce sunan Allah kaza ne tambayar da zai masa ana ya samu idan alqur'ani ne ko hadisi shikenan samina wa fana amma ba ɗaya daga cikin wannan to ba za a dauka ba kowa ya shi ina fata an fahimta yan uwa dole ne mu fahimci wannan saboda wannan abu ne mai hadari ba a kirkiro wa Allah suna sai sunan da Allah ya sa wa kansa ko manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an bace shi da shi saboda dalilin da na gabatar a baya babu wanda ya taba ganin Allah ba ne ya san sunan Allah ga yadda yake subhanahu wata'ala sannan dukkanin sunayen Allah madaukakin sarki yan uwa suna daukar ma'anar da sunan ya kunsa abin nufi shine idan aka raɗa wa mutum suna a matsayinsa da ɗan adam za ka samu an nemi suna mai kyau galibi yanzu zaga idan mutum ya haifi suna sai ya rinka bin malamai yana tambayar cewa yana so ya sa waɗansu suna ma'ana kaza da Allah mai ma'ana wannan suna sai malami ya gaya masa cewa suna kaza ga ma'anarsa idan ya ji mai ma'ana ne mai kyau sai ya sa in ya ji ma'anar babu kyau sai ya fasa sawa to amma duk da haka zaka samu an samu mutum suna amma sai ka samu abinda sunan yake nufi daban shi kuma ɗabi'unsa da halayensa daban ina fata an fahimta yan uwa yanzu misali za ku ga akwai wanda ake samun suna sadiq ko sadiq in aka ce sadiq a hausa mai kenan mai gaskiya yanzu kowanne sadiq ne da za a rada masa suna sadiq yake kasancewa mai gaskiya wani za ka samu duk inda ya zauna sai ya ɗan taɓa kuma an samu suna sadiq kaga ashe sunan da aka samu sa ma'anar sunar bai gazganta a mai ba a ɗabi'unsa da halayensa wani za a samu sa mubarak mai albarka a kuma sai ka samu aka san haka ne ba ana nufin duk mubarak mara albarka bane a misali misali wata sai a sa mata jamila ko hasana in ka duba sai kaga jamila ce ko hasana ce ba haka bane to amma dukkanin sunayen Allah madaukakin sarki suna kunshe da ma'anar su misali in ka ce sunan Allah al-ghafur ar-rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne siffa Allah maɗaukakin sarki ta mai gafara ta mai jin kai ta gaskanta a cikin mai a cikin ma'amala Allah maɗaukakin sarki da bayansa yanzu kowa idan ya yi laifi ya yi zunubi wajen wa yake kuma wajen Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ya ce inna Allah ya gafiru dhunuba jami'an kun ga ashe sunan yayi ya tabbata to shi sa sunayen Allah maɗaukakin sarki duka sun yi mutabakar abinda sunan yake nufi da siffar Allah maɗaukakin sarki babu wani a suna na Allah maɗaukakin sarki da ake kiransa da shi da za ka samu bai dace da Allah maɗaukakin sarki ba sannan uwa akwai abin da ya kamata a cikin fahimta yana da kyau kwarai da gaske siffofin Allah maɗaukakin sarki sun fi faɗi sama da sunayensa me nake nufi da wannan shine kowanne suna daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki za ka iya tsago siffa daga cikinsa amma ba kowace siffa ba ce za ka ƙirƙiri suna ta cikinta bari mu buga misali yanzu ka ce al'alimu wannan menene suna ne ko al'alimu mai ilimi to daga cikin al'alimu za ka tsagi siffa ta mai ta al'ilmu haka ne daga cikin siffar Allah maɗaukakin sarki akwai mai akwai sani ina fata fahimta shi a cikin sunayensa akwai masani sannan kuma a cikin siffofinsa akwai mai akwai sani kamar yadda muka bada misali da ar-rahman ar-rahman suna ne a cikin ar-rahman zaka kirkiri siffa ta me ar-rahma ina fata fahimta saboda ka dukkanin sunayen Allah madaukakin sarki zaka iya samun siffa daga cikin su amma kuma ba kowace siffa ba ce zaka kirkiri suna ta cikin ta Allah ya sa a fahimci wannan wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin babin al-asma'i was sifat a fahimci cewa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala dukkaninsu suna ɗauke da siffa al'alimu al'ilmu al-rahmanu al-rahma al-karimu al-kara haka dukkaninsu za ka samu kowane suna akwai siffa a tattare da shi amma yanzu misali Allah maɗaukakin sarki ya ce wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin suna yin makirci Allah maɗaukakin sarki yana mai musu da martanin makircin da suke yi to yanzu almakaru wannan siffa ce ko ba siffa ba ce to yanzu za ka raɗa wa Allah maɗaukin sarki suna ka ce almakiru an fahimta ba za ka yi wannan ba Allah ya sa an fahimta ba za ka yi wannan ba saboda haka ita su ita siffa za ka batta ne a yadda take idan ta zo da suna sai ka ɗauki sunan ka haɗa shi da siffar amma idan ba ta zo da suna ba sai ka batta ita kaɗai saboda haka wani abubuwa 'yan uwa suna da kyau matuƙar gaya a fahimce su a cikin babul asma'i a wasu sifati kamar yadda na gaya mana da yawa daga cikin al'umma sun bata a wannan babi na al'asma'i wasu sifati kamar yadda za mu karanta a cikin littafin insha Allah ta'ala mala yace wa min jumlati itiqadi ahli sunnati wal jamaa daga cikin jumla na abinda ahli sunna wal jamaa suka kudurce annahum yuthbituna lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi su ahli sunna wal jamaa suna tabbatarwa da Allah madaukakin sarki abinda ya tabbatarwa da kansa wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da abin da manzansa tsira da abin tsara tabbata a gare shi ya tabbatar masa min al-asma'il husna na daga sunaye mafiya kyawu wasifatil ula da sifofi madaukaka la yatajawazuna al-qur'ana ba sa ketare al-qur'ani wajen samu siffa ko suna daga cikin sunayen Allah wal hadith ath-thabit an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba kuma sa ƙetare hadisi tabbatacce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen samu ko nemo suna ko siffa ga Allah subhanahu wata'ala malai ce ɗaya daga cikin aƙidu na ahlus sunna shine duk inda suna ya zo ko siffa abinda suke shine na farko za su tabbatar wa da Allah wannan suna ko siffa ba tare da sun kore sunan ko sun kaifanta shi ba in aka ce kaifanta su ce ya yake ɗaya daga cikin abin da ya ɓatar da yawa daga cikin wanda suka ɓata a wannan abin da shi ne wasu daga ciki suna gani cewa ba za a siffanta Allah subhanahu wata'ala kwata-kwata daga da wani abu da dalitin da suke da shi ba idan ka ce ji dan adam yana ji gani dan adam yana gani hannu dan adam yana da hannu fuska dan adam yana da fuska to duk waɗannan abubuwan suka ce ba za a kamanta Allah ba sarki da komai ba saboda haka sai suka rashin sa a dukkanin siffofin Allah maɗaukin sarki sai suka kore su duka ta ce Allah ba shi da siffa ko ɗaya malamai suka ce su ne mutanen da suka fi sharri a cikin mutanen da suka yi ilhadi a cikin sunan Allah da siffofinsa saboda sun kawo tawaya sun jingina wa Allah maɗaukin sarki ce Allah baya ji baya gani baya magana ba shi da hannu ba shi da fuska komai ba shi da su duk suka kore mutazila ke duk suka kore wasu kuma sai suka ce za su tabbatar sun yadda Allah maɗaukakin sarki yana da siffofi amma da suka tashi sai suka kamanta suka ce irin na ɗan adam ko irin na kaza ko irin na kaza to alu suna sai suka tsaya tsakiya sun tabbatar amma da suka tashi sai suka ce ba su san kamannin abin yadda yake ba kaifiyar ba su sani ba me yasa ba su sani ba saboda Allah subhanahu wataala bai faɗa ba ya aka suka tabbatar saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da kansa ya tabbatar ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa samiul alim Allah shine mai ji kuma masani to sun yadda Allah yana ji kuma ya sani idan ka tambaye ka ce ya Allah yake ji ya Allah ya sani sai su ce ba sani ya Allah yake ji ba su san yanayin jin jin Allah madaukakin sarki ba saboda me kai yanzu ka san jinka da me kake yin sa da kunne da kunne kowa yake ji amma yanzu misalin da zan ba mu shine ko da a cikin halittu da suke kewaye da mu akwai dabbobi da za ka iya gani da yawa wanda kai kasan suna ji amma ina kunnen su yake da Allah babu wanda uwa akwai akwai nau'in halitta da kai baka san inda kunnen su suke ba kuma yana ji to yanzu rashin kunne zai ake baya ji kenan to kaga a cikin halittar ma Allah madaukakin sarki kenan to wallahi al-masalul a'la saboda haka idan aka ce Allah madaukakin sarki yana ji baya nuna cewa dole sai ji irin naka ji kawai ka san ma'anar ji ita ce ma'anar ji saboda ka ji ake nufi ya yake ji ni ban sani ba kai baka sani ba kowa bai sani ba me yasa Allah madaukakin sarki bai faɗa ba idan da ya ga dama sai ce ga yadda nake ji sai kowa ya sani amma tunda bai faɗa ba dole ne mu tsaya a inda Allah madaukakin sarki ya tsaye da mu Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace kuma siffofin Allah madaukakin sarki ahlus sunna suna samo su ne a cikin alqur'ani ko hadisi kamar yadda na ambata ba sa ƙetare alƙur'ani ko hadisi mai dalili saboda Allah maɗaukakin sarki shi ya san kansa ya kuma sanar da wanda ya ga dama a cikin halittunsa yuthbituna alfaza zalika suna tabbatar da lafazin siffa ko suna idan ya zo a cikin alƙur'ani ko hadisi wa ya'lamuna ma'anaha fi lisanil arabi alladhi nazala bihi alqur'an sannan kuma suna ƙoƙarin sanin ma'anar shi wannan lafazin da Allah ya tabbatar a cikin alƙur'ani ko hadisi da yaren ko da harshen larabci da shi da wanda alƙur'ani ya sauka da shi abin nufi yan uwa shine suna tabbatar da dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa da kansa lafazin da Allah ya kawo sukan tabbatar da shi misali da zan ba mu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qalatil yahud yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun allah maɗaukakin sarki maghlula kamar ka ce shanyayya ce to idan suka tashi za su ce alyadu sai su tabbatar da lafazin yadin abin da ake nufi da shi shine mai hannu haka za su faɗa ba za su canza ba sannan wa ya'lamuna ma'anaha za kuma su tabbatar suna ƙoƙarin sanin ma'anar abin da hannun yake nufi a yaren larabci idan aka ce alyadu a larabci me yake nufi me yasa saboda alqur'ani ya soka da harshen larabci ne shi sa duk abin da ya zo a alƙur'ani akan yi ƙoƙari a koma zuwa ga harshen da ya sauka da shi don a san hakikanin ma'anarsa wasu idan suka zo fassara yadda ba su ce hannu ba su ce hannu ba sai su ce ƙudurar Allah ko ƙarfin Allah yadullahi sai su ce ƙarfin Allah ko ƙudurarsa me ya dalili suka ce idan suka ce hannu ai sun kamanta Allah da ɗan adam ina ba ta fahimta to ba su ce hannu ba sai su ce ƙarfin Allah to kaga wannan ko shakka babu ya ci karo da ma'ana ta larabcin da alkurani ya sauka da shi a larabcin aka ce alalibi ake nufi da shi shi ne hannu amma ka ce alkuwa ko alkudura wannan sai ka kawo wani dalili na musamman da yake tabbatar da cewa ga abin da allah maɗaukakin sarki yake nufi na alkuwa ko alkudura shi ne abin da alalibi yake nufi ba wancan ba dole ne sai mutum ya kawo wannan a larabci akwai abin da ake ce masa musamman a balaga akwai abin da suke cewa majazi majazi shine a ɗauke abu daga hakikanin ma'anarsa a bashi wata ma'anar ta daban amma wannan yana da abubuwan da suke kawo shi akwai ƙara'in da ake dubawa a faɗa ba misali Allah madaukakin sarki ya ce a was-sama'a banaynaha bi aidin ko wa inna lamusibuna Allah Allah madaukakin sarki ce sama mun gina ta ne bi aidi da ƙarfi da ƙarfi sannan a can wata ayar ke cewa wadkur abdana dawud da zal aid ka tuna bawa mu annabi dawud da zal aid ma'abucin ƙarfi to al aid ana abin da yake nufi shine ƙarfi ba hannu ba saboda wasu ƙarinoni da suka nuna haka amma duk inda al yad ya zo a larabci kai iya ma'anar da zaka ba shi ne ma'anar haƙiƙa har sai ka samu wani dalili ko wata kalila da ta ɗauke shi daga ma'anar ta hakika ta bai da shi majazi saboda ka alu suna duk abin da ya zo na siffar Allah suna fassara shi ne kai tsaye da yadda larabawa suke fassara shi wa yufayyiduna al-kayfiyyata lillahi ta'ala sannan sai kuma su fawwala yadda al'amar yake zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana na farko sun tabbatar da lafazin sun kuma kokarin sanin ma'anarsa a larabci na uku kuma kaifiyar abin sai su kawwala shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki me kaifiya shine abin da muke bayani yadda yake yadda abin yake su ba su sani ba yadda abin yake ba su sani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ya daidaita akan al'arshin sa za su ce mai daidaita yake nufi daidaita a larabci kowa ya san ma'anarta to kawai za su sawwara a cikin ransu Allah maɗaukakin sarki ya daidaita daidaita da ta dace da girmansa da buwayarsa amma ya yi daidaita wannan su ba su sani ba sai su mai da lamarin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine at-tafwid li'anna Allah ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki qad ikhtassa biha shi yake banta da sanin yadda kaifiyar siffofinsa suke daidaita hannu sakkowa da sauransu fala yuqli alaiha ahadan min al-bashar Allah maɗaukakin sarki bai sanar da wanda daga cikin bayi ba idan da ya so bayi su sani da sai sanar da su yace ga yadda siffa ta kaza take ko ga yadda siffa ta kaza take amma tunda Allah madaukakin sarki bai sanar ba to dole ne mu tsaya a yadda Allah madaukakin sarki ya tsaye da mu wannan wajen da makaranta yan uwa yayi daidai da maganar Imam Malik da yake cewa da wani ya tambaye shi game da istiwa yace kun ce Allah madaukakin sarki yana daidaita akan al'arshi yayi daidaita sai Imam Malik ya bashi amsa yace wal istiwa'u ma'lum ma'ana istiwa'i da an ce istiwa'i sananne ne a harshen larabci shine abin da yake nufi wai alamuna ma'an hafi lisan al-arab imam malik ya bashi amsa da cewa istiwa'u ma'lum yace wal kayf majhulun amma yaya daidaita majhulun babu wanda ya sani saboda Allah subhanahu wataala bai faɗa ba shine abin da yake nufi da wa yufawwiduna al-kayfiyata lillahi ta'ala za su fawwala yadda daidaiton yake ga Allah maɗaukacin sarki to sai ma malaka yace wal kai majhulun yadda ya daidaita abu ne da babu wanda ya sani wal imanu bihi wajib mutun ya imani da hakan kuma dole ne wajibi ne yace wa su'alu anhu bid'a tambaya ma gaba da hakan cewa ya Allah ya daidaita shi kansa wannan bid'a ne saboda ba a yi san irin wannan tambayar a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe da sahabbansa to wani zo yana cewa yanzu to kun ce Allah ya kaza ya yake ita kanta wannan tambayar bata dace ba rashin ladabi ne ga Allah madaukakin sarki Allah ya samu fahimta mal yace fahum yanqaliquna fi hadha al-bab al-khatir min usasin shar'iyyatin thabitatin su'alu sunna suna tafiya ne fi hadha al-bab al-khatir a cikin wannan babi na sunayen Allah da siffofinsa wanda yake mai haɗari min usasin shari'iyyatin akan wasu ginshiƙai na shari'a sabitatin tabbatattu malai sai mallazimaha waɗannan ginshiƙai tabbatattu wanda duk ya lazimce su salima min al-inhirafi ya kubutar da kansa daga zamewa zuwa ga ramin halaka malam zai kawo mana wasu abubuwa ne guda uku wanda zai mana hujja da su ko kuma zai mai mana da su su zamto tiraku na tabbata akan imani da sunayen Allah da siffofinsa wanda duk mutumin da ya riko da su insha Allah ta'ala babu wata shubuha da za a kawo mutum taimai tasiri a cikin imaninsa da sunayen Allah da littattafansa da siffofinsa malai ce awwalu zalika na farko daga cikin su isbatu ma asbatahu Allah li nafsi shine na farko duk abinda Allah ya tabbatar wa da kansa ka tabbatar masa kai ma aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam haka nan duk abinda manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar masa kai ma kai kokari ka tabbatar masa duna ziyadatin aw nuqsani ba tare da ka ƙara komai ko kuma ka rage komai ba yadda Allah subhanahu wataala ya kawo abin ka bar shi a haka kada a ce kada a ce hannu ka canza ka ce kudura kada a kawo wani abu ka canza ka ce ba haka ake nufi ba yadda Allah madaukakin sarki ya kawo shi ka bar shi a haka kada ka ƙara komai kada ka rage li'annahu mala yace saboda yadda al'amarin yake la ahada a'lamu billahi ta'ala min nafsihi babu wanda yafi Allah subhanahu wata'ala sanin kansa da kansa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa kul a antum a'lamu am Allah yanzu ku ne kuka fi sani ko kuma Allah ne fi ku sani Allah madaukakin sarki ya fi sani wala ahada a'lamu billahi ba'da Allah bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakanan babu wani wanda ya fi sanin Allah maɗaukakin sarki bayan Allah subhanahu wata'ala da kansa kuma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sama da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki cewa ma yantiqu anil hawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya furici anil hawa game da sarrai in huwa illa wahyin yuha duk abin da zai fito daga bakin shi wahayi ne da ake mata shi to shi sa duk abin da kaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wannan yana tabbatar maka da cewa wahayi ne daga Allah madaukakin sarki to shi yasa idan ya faɗi kaza yace sunan Allah ne ko siffar Allah ne dole kai me ka yadda da shi saboda Allah madaukakin sarki shine ya faɗa masa afali ginshiki na biyu tanzihu Allah ta'ala an mushabahati al-makhluqat fi sifatihi idan ka tabbatar da Allah madaukakin sarki abin da ya tabbatar da kansa na biyu kuma shine sai ka tsarkake shine tanzihu ka tsarkake Allah maɗaukakin sarki an mushabahatihi game da kamanceceniyarsa a al-makhluqati da da halittunsa fi sifati a cikin siffarsa abin nufi idan ka tabbatar da Allah maɗaukakin sarki siffa da ya tabbatar da kansa ko manzon sa ya tabbatar masa to so kuma kai kokari duk wata siffa da ka sani ko ka taba jin labari ko ka taba gani sai ka kore ta daga Allah maɗaukakin sarki ko da sunan ya zo iri ɗaya a fahimci wannan ko da sunan ya zo iri ɗaya kaji an ambaci wata siffa ga Allah subhanahu wataala sai kaji an ambaci siffa ta ɗan adam wanda sunan ya zo iri ɗaya to abu na biyu da yake shine sai ka kore kamanceceniyar siffar Allah maɗaukakin sarki da siffar halittinsa ko da sunan ya zo iri ɗaya yanzu mu ba da misali kamar da muka ce albasiru mai gani ne ɗan adam yana gani ko baya gani amma ganin ɗan adam da na Allah iri ɗaya ne subhanahu wataala ba iri ɗaya ba shine abin da ake nufi Allah maɗaukin sarki yana ji ko baya ji jin ɗan adam da na Allah subhanahu wata'ala iri ɗaya ne ilimi Allah maɗaukin sarki yana da ilimi ɗan adam ma kuma yana da ilimi haka ne amma ilimi iri ɗaya ne to duk wata halitta da kaji an ce Allah maɗaukin sarki yana da ita sai ka ji an faɗe sai ka ji an faɗe ta bawa ma ko halittu suna da irinta to yi kokari kai sauri ka saurara wa zuciya ka cewa wannan halittar da aka ambata ko kuma wannan siffar da aka ambata ba irin ta dan adam bace ta Allah madaukakin sarki daban take me yasa daban take saboda babu wanda ya sai da take shine kaifiya din ai shine kore kaifiya din duk wanda ya tambaye ka yace to Allah yana ji kai ma kana ji ni na san yadda jin ka yake tunda ni ma ina ji to amma ya jin Allah madaukakin sarki yake sai ka ce kai tsaye ban sani ba shine abin da imam abin da imam Malik yake cewa wal kayf majhulun yaya Allah yake ji babu wanda ya sani saboda Allah madaukakin sarki bai faɗa ba hatta annabawansa da manzanninsa bai gaya masa bai gaya musu kamar yadda na faɗa ba idan da ya so a sani sai ya gaya musu saboda haka abu na biyu zai tabbatar da kai akan hanya madaidaiciya game da wannan tauhidi shine ka tsarkake Allah madaukakin sarki game da kamanceceniya da halittunsa duk abin da ka sai na halitta ya sha bamban da na Allah madaukakin sarki na Allah madaukakin sarki gaba ɗaya komai nasa cikakke ne mu kuma namu komai namu tawaye duk abin da kasan adam akwai tawaya a cikin shi amma na Allah madaukakin sarki fa cikakke ne subhanahu wata'ala qala ta'ala Allah madaukakin sarki sai laysa kamithlihi shay'un babu abin da yake kama da Allah madaukakin sarki huwa samiul basir kuma shi mai ji ne kuma mai gani ne kamar yadda na sha buga mana misali da wannan ayar ita ce ayar da ta kawo ta mana tafsirin komai dalla dalla Allah subhanahu wata'ala ya kore yace laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da shi a ɗaya bangaren ɗaya magana kuma sai ce huwa sami'ul alim wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne mai gani kaga na farko ya kore yace babu wani abin da yake kama da shi amma kuma sai yace mai ji ne mai gani mai gani to kaga ji da gani dan adam yana yi ko baya yi yana yi to sai kace laysa kamithlihi shay'un ba irin nasa ba irin kowa bane shikenan ina fatan fahimta laysa kamithlihi shay'un babu dan adam din da wani abu nasa yake kama da na Allah madaukakin sarki wa huwa samiul alim basir amma Allah yana da sifofi tabbatattu ka tabbatar maka da su shikenan an huta ina fata an fahimta yawa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai kasance wani bai kasance kini ga Allah madaukakin sarki ba wani bai kasance irin Allah madaukakin sarki ba shine kufuwan kini wani daga cikin halittun Allah madaukakin sarki bai kasance irin Allah madaukakin sarki ba babu wani wanda za ka ce a yana da wata dangantaka ta jini ko ta wani nasaba da Allah maɗaukakin sarki shi sa ga a cikin surar Allah maɗaukakin sarki ya kore wa kansa ne reshi ya kuma kore wa kansa asali ya ce ƙulullahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yalid kaga ya kore wa kansa ne reshi ba shi da ɗa shi bai haifa ba walam yulad ba kuma haihuwarsa aka yi kaga kore kansa mai asali duk wani wanda ka sani a cikin halittu gaba ɗaya za ka same shi yana da wannan ko dai yana da reshe ko yana da asali ina fata mun fahimta yawwa hatta annabi adam alaihi salam wanda shi ba shi da asali amma akwai reshe ko babu akwai reshe ba shi da ƴaƴa yana da ƴaƴa amma Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya barranta daga waɗannan abubuwa lam yalid wa lam yulad to shi sawa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake irin Allah madaukakin sarki daga cikin halittunsa gaba daya subhanahu wa ta'ala الثاني أبو نبي الثالث هو الثالث أبو نأكو عدم محاولة إدراك كيفية صفاته نأكو شيني دان أدم يكو قرية bai yi ƙoƙarin rashin ƙoƙarin riskar kaifiyar siffar Allah maɗaukakin sarki kada mutum ya rika ƙoƙari ya gato tunda an ce Allah maɗaukakin sarki yana ji yana gani dole sai ya sawwara wa kansa cewa ya jin Allah yake ka sa kanka a wannan babu shi kansa ka sa kanka a halaka shine adam muhawalati idraki kaifiyati sifati rashin ƙoƙarin riskar yaya siffar Allah take bayan ka tabbatar ka barranta shi da kamanceceniya da halittinsa na uku kuma sai ka bawa zuciyarka limana ka sa wa ranka ruwan sanyi ka bar abin a kada ka ce to sai ka samu lallai ya sifar Allah maɗaukin sarki kun ga mushabbiha wanda suke kamanta Allah maɗaukin sarki da halittinsa babin da suka faɗa kenan su kuma su sun tabbatar amma sai suka ce dole sai sun nemo yaya kaifiyar sifar Allah take to a garin Nemo kuma sai suka rinka kamanta Allah madaukakin sarki da sifofinsa suka ce Allah madaukakin sarki wa iyyazu billah wata halitta ce doguwa mai kaza haka suka rika sifanta Allah madaukakin sarki ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira haka suka rika sifanta Allah madaukakin sarki to duk wanda yake kokarin cewa sai ya binciko ya siffa Allah kaza take zai fada wancin babu to shi yasa idan ka yadda ka tabbatar ka kore kamanceceniya daga halittunsa to shi kenan kuma sai ka ci gaba da harkokinka kada ka ce dole sai ka san kaifiyar yan uwa waɗannan abubuwan guda uku suna da muhimmanci in aka fahimce su kwarai da gaske duk wata siffa daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki zaka huta a cikinta zaka huta ka tabbatar da Allah abin da ya tabbatar da kanshi kada ka kaifanta shi yasa malamai suke cewa bila takyifin wala tamthilin wala ta'tilin wala tashbihin kada ka kaifanta kada ka misalta kada ka kore kada kuma ka kamanta duk abubuwan guda hudu kada kai ɗaya daga cikin su malai sai qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wala yushituna bihi ilman saboda bayan Allah maɗaukakin sarki ba sa kewaye Allah maɗaukakin sarki da sani Allah maɗaukakin sarki shi ne ke kewaye mu da sani amma babu wanda zai ce ya san komai na Allah Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu abin da ya ga dama ne kawai abin da Allah ya so ya sanar da mu game da shi shi ya sanar da mu to me yasa mutum zai dame ya ce dole shi sai ya san abin da ba sanar da shi ba ina fata an fahimta kun ga ɗaya daga cikin abin da shaɗin yake kai mutane zuwa gare shi kenan duk abin da aka koyo mutum za ga mutum ya fi bincike a kansa duk abin da aka ce ba a so ka sani za ga mutum ya kokarin sa kansa a kai haka dan adam yake to Allah madaukakin sarki ya ce wala yushituna bihi ilman bayi ba sa kewaye sani da Allah madaukakin sarki a ce ko bai da Allah ka sani a'a sun san kaɗan daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ga dama sanar da su game da komai ma ba game da kanshi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ce mun ba ku komai daga cikin ilimi sai dan kaɗan dan kaɗan shi sa lokacin da annabi khidir da annabi musa alaihi salam suka haɗu suna tare sai annabi musa da annabi khidir sai ga wani ɗan tsuntsu ya sa bakinsa a cikin teku cikin ruwa teku ya ɗan sako ruwa haka ya sha shi da annabi khidir ke gaya annabi musa cewa ilimin allah maɗaukakin sarki game da ilimin bayinsa bai kai abin da tsuntsun nan ya safa a cikin ruwan nan ba ina ba ta amfani teku gaba ɗaya tsuntsu karami sai sa bakin zai dan cikin ruwa haka to wani abin da tsuntsun ya saka ilimin Allah madaukakin sarki idan aka wata da ilimin bayi ilimin bayi gaba ɗaya bai kai abin da wannan tsuntsun ya saka daga cikin ruwan ba subhanahu wataala amma utitu min al-ilmi illa qalila to shi sa Allah madaukakin sarki bayan sa basu kewaye shi da sani ba ya sanar da su iya abin da yake bukatar da sanar da su to ka tsaya inda Allah madaukakin sarki ya tsaye da kai na kokarin ya sanar da kai abin da ya ga dama kada ka ce dole sai ka yi kokari ka binciko abin da bai ga dama ka ce sai ka shiga sanin kun ga masu ilimin kalam masu ilimin kalam ilimin falsafa abin da suka hada cikin abin da suka fada cikin wanda da yawa daga cikin malaman musulunci na baya wasu daga ciki sun shiga ciki amma daga baya wasu daga ciki sun yi nadama ta shiga ciki lokacin mutuwarsu sun yi nadama wasu sun tuba da yawa daga cikin sun tuba sun koma tauhidi tatacce kafin su bar duniya wasu kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta masa mutu akai to ilimin ilimin kalam irin wani ilimi ne idan mutum yana shiga cikin sai na ƙara rudewa shi yasa za ku ji da ana cewa ai ilimin tauhidi ba a so a zurfafa a cikin shi a yan ka zurfafa a cikin ilimin tauhidi ba ta ake to irin wancan ilimi ne ba irin wannan bane ina ba ta fahimta ilimin tauhidi inda wannan adabi inda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi zo da shi ne kana shiga cikin sa kana ƙara samun imani kana ƙara samun nutsuwa game da Allah madaukakin sarki da manzanninsa gaba ɗaya haka ilimin tauhidi yake da ilimin aqida amma da ilimin da za a ce kana shiga ciki kana halaka to wallahi wannan ba ilimin musulunci bane wannan ilimin falsafa kenan da ilimin kalam Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai kuma a sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته